بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت والله محيط بالكافرين Allah malaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayani na misalin munafikai a baya mun karanta sifofin muminai aya ayoyi guda hudu daga farkon suratul baqara aka yi bayanin sifofin kafirai a cikin ayoyi guda biyu amma munafikai saboda rikitar lamarinsu sai da aka yi ayoyin goma sha muna cikin bayani ne yanzu akan sifofin munafikai da yadda suke an faɗi misalin su tun daga masalhum ka masalin layi sauka da naran falamma adaat ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukum umyun fahum la yarji'un to misali na biyu Allah zai ƙara buga mana ana ko kuma misali na nau'in waɗansu munafukai din saboda munafikan nau'i nau'i ne munafircin nau'i nau'i ne shi yasa zaka ji a wani waje Allah yana cewa wa minhum a cikin suratul tauba kin wa minhum wa minhum wa minhum daga cikin su akwai masu sifa iri kaza ya kaza daga cikin munafikai akwai masu sifa iri kaza kaza daga cikin munafikai to shine Allah zai bana bayanin waɗansu nau'i na munafikai a cikin wannan aya waɗansu malamai suka ce a ƙarin bayani ne akan misalin da ya zo daga baya au ka sayyidin minas samai misalin munafiki waɗansu daga munafikai saboda wato munafirci da suke ciki da kafircin da suka ɓoye da shakka da taraddudi da suke yi Allah ya misalta su ka sayyidin minas samai ai kaman wato ruwa ne ga jimare ya zo daga sama au ka sayyid sayyid shine ruwa wanda yake sauka daga sama ruwan sama auka sayyibin minas samayi wato kamar ruwan sama ne da yake sauka shi munafiki Allah zai ka mana misalin munafiki ne fi zulumatun kuma ruwan nan yana sauka cikin dufai ga duhun dare ga duhun hadari don haka zulmatun ba'dhuha fawqa ba'd duhu ne akan duhu fi zulumatun wa ra'dun kuma ga tsawa ra'du din nan an ce waɗansu malamai suka ce sunan mala'ika ne mai kula da tsawa waɗansu suka ce a tsawon shi ne saboda a wani waje Allah ya cewa yusabbihu ra'du bi hamdihi ai ra'du yana yin tasbihi da godiyan Allah ubangiji aw ka sayyibin min as-sama'i fihi zulumatun wa ra'dun ga tsawa mai tsanani wa barkun kuma ga walkiya yajaluna asabi'ahum su waɗannan munafikai Allah ya subanta mana zukatan su ga yadda yake wajen kafircin su da munafircin su da kuma shakkansu a cikin al'amari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi yajaluna asabi'ahum saboda ga ruwan sama yana sauka ga tsawa ga walƙiya kuma cikin duhu duffai yajaluna asabi'ahum sai suna sa ya sanya ƴaƴan wato ƴan yatsunsu asabi' suna sanya yatsunsu fi adanihim a cikin kunnuwansu suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwa mina sawayiqi saboda wannan karan tsawa ga karan tsawa ga kuma haske na walƙiya sai suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwa suna toshe kunnuwarsu yajaruna asabi'ahum fi adani min as-sawayiqi saboda mai hawar al-maut saboda tsoron mutuwa suna yin haka ne saboda hadarar mauti saboda tsoro na mutuwa wallahu shi Allah muhiqun yana kewaye bilkefina da dukkanin kafirai duk abin da suke aikatawa duk Allah yana kewaye da su yana sanye da abin da suke aikatawa ko sun aikata a bayyane ko sun aikata a ɓoye Allah madaukakin sarki yana sanye da wannan
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
يكاد البرق يقطب أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم inna Allah ala kulli shay'in qadir su waɗannan munafikai dai da Allah ya sifanta mana su misalin su kamar ruwa ne yake sauka ga tsawa ga walkiya saboda tsoro suna sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu saboda tsoron mutuwa Allah ya ce mana ya kadul barku wato wannan haske na walkiyan nan ya kadu ya kusata ya sabu absarahum yana kame ganin su saboda ka san idan haske yayi yawa mutum baya iya gani to saboda tsananin hasken walkiyan sai ya zama kaman za su makance su daina gani tattabu absarau Allah zai fauta ganin su su daina gani kullama ya kaje bako ya tsaba absarau kullama adaa lahum duk lokacin da walkiyan nan ya haska yayi wal to a cikin wannan duhu ko a cikin wannan dufai sai su dan yi tafiya kaɗan saboda ga haske ya zo kullama adalahum mashaw fihi sai su tafiya a cikin wannan haske da suka gani wajen azlama idan ya ɗauke wannan hasken kamu sai su dakata su tsaya cak saboda ba san inda za su taka ba saboda tsananin du kullama adalahum mashaw fi wa idza azlama alaihim qamu idan hasken ya tsaya sai su ma su tsaya walau sha Allahu da Allah ya so da za bi sam'ihim wa absirihim ai da ce ya tafiyar da jinsu da ganinsu wato anan Allah yana gaya mana cewa su munafikan nan da sun nuna kamar sun yi imani to imanin nan in yi dan haska musu to kafirci da shakka sai ya dawo ya rufe imanin a cikin zukatansu to sai ya zama shi imani sai aka sifanta shi da haske shi kuma kafirci ko munafirci sai aka sifanta shi da dukkai saboda Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa a yau mataral mumini na walmuminati ya tsaye nuruhun baina aidihim wa bi aimanihim bushire kuma yau majannati ranar da muminai maza da muminai mata suna tafiya cikin haskensu wannan ana gaya mana a lahira kenan da haske suke amfani da haske suke tafiya kamar yadda Allah yake faɗa a wani waje yana cewa yau la yusdillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ranan da Allah ba zai kunyata annabinsa ba tare da muminai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawma la yafdi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim ga hasken su yana nan yana tafiya a gaban su suna bin hasken suna tafiya shi yake musu jagora wato imanin su kenan a ya tsayin bai na aidihim bi aimanin yana tafiya ta gabansu ta damansu ko ta ina iska wato ko ta ina haske ne ya kuluna rabbana atmim lana nurana suna cewa ya Allah ya ubangijinmu ka cika mana haskenmu to kaga nan haske yana da wato amfani shi yasa aka sifanta shi da imani imanin mutum shine haskensa a ranar tashin alkiyama shi yasa kamar yadda muke faɗa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato gabobin alwala a ranar tashin alkiyama suna haske kamar torch light shi yasa manzo Allah yake duk wanda yake so ya ƙara tsawon haskensa to babu laifi man arada minkum an yuqila gurratahu falyuqil wanda yake so ya ƙara hasken haskensa ko tsawon haskensa to babu laifi ya ƙara an ce ka wanke hannu zuwa gwiwan hannu to in ka ɗaura shi sama da gwiwan hannu kaɗan ba wai sai ka kai hammata ba kamar irin na zahiriya a san saman gaba kaɗan ka ƙara to ka ƙara yawan haskenka an ce ka wanke kafafunka zuwa idon sawu to in ka ɗaura shi kaɗan ka ɗaura a sama to ka ƙara yawan haskenka su kuwa muminai su ne su muminai su munafukai su kuma ranan kam suna ta shige haske suna ta neman hasken ne yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu anzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura wa duriba bainahum bisur lahu babun batinuhu fi rama wa zahiruhu min tuwayl al-adab su wayannan munafikai su kuma yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu ranan da munafikai maza da munafikai mata للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم sai suka ga wa'annan muminai suna tafiya cikin hasken su rafiya kalau sai suka ce ku dan san mana wannan hasken naku mana naqtabis min nurukum za mu ɗaukani wannan haske naku mu ɗauka mu ma daga cikin mu samu mu yi amfani da shi sai su yi muminai ce musu a ai wannan kam yau babu babu babu babu babu taimako a yau a yau kam ألقي الله يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يوكم يوم لا خلة فيه ولا شفاعة با أبوتا رانا أبوتا بذا تي أنفاني بس سي أبوتا الخيري سي أبوتا إلى نتورا الله إذا تتكي أنفاني تهكا يوكم بذا كساموات كيبا لكن كوما بايا أي كم بروا كم أبايكم الدنيا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وكوما بايا دنيا ku nemi hasken ku kuma can muka samu hasken namu wa buyo bai na bitu to an riga an ɗauke gada ta duniya da lahira an mutu an je lahira babu hanyar da za ka sake dawowa duniya kuma magana ta ƙare jama'a wannan fa wa'azi ake mana da mu ake yi ba wai ana karanta mana kawai kaman shafa labari tuni bane ko kunnen ka nawa a ana gaya mana ne mu wazantu mu tsaya mu yi aiki mai kyau mu nemi hasken mutum daga nan duniya mu rika inganta alola kada mu rika yin alola biribiri mu rika yin ta da kyau mu zo ko mu gabatar da ibadun mu da kyau haka dukkanin waɗannan ibadu idan kai ba kayi wa Allah bane kayi wa kanka ne kai za su amfana don haka mu yi kokari mu rika inganta ibada Allah yana so duk abin da za ka yi ka inganta shi da haka tun daga nan duniya mutum yake noman abin da zai girbe a lahira in ba ka yi noma ba lokacin damina in lokacin girbi ya zo ya za ka yi sai dai ka girbe ka girbe takaici ko ka girbe damuwa ko ka girbe nadama ka cizo ya za kai ni ma da na yi yadda wane ya yi to kaga duniya ce idan bana baka samu dama kai ba sai ba in Allah ya kai mu da lahira insha Allah illa Allah ya kai mu da rai da lafiya insha Allah zan yi kaga akwai dama to amma fa idan aka tafi layura mutum baya da yadda zai ya dawo baya ya ce bari ya zo ya nemi haske shi yasa malaman mu suke gaya mana kullum mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu wani irin karfi da bai ba waɗansu ba na farko Allah ya ba mu karfin niyya niyatul mumini ablagu min amalihi niyyar mumini ta fi kaiwa matuka akan aikinsa yau din nan mutum ya ce ya Allah na yi niyya tun daga yau har in mutu ba zan sake saba maka ba ya Allah shikenan in dai niyyan ka yi ta da gaske to yana nan a rubuta a wajen Allah ka ce ba za ka zaɓi Allah ba in kai kuskure kai sabo sai ka nemi gafara Allah ya ba mu dama Allah ya sake ba mu wani dama ba za ka iya komawa an jima misali ka mu koma la'asar akwai mun isa mu koma baya mu koma la'asar balle safiya balle jiya balle shekaran jiya balle wancan satin balle wancan watan balle bara balle bariya balle mu koma yara ai mu isa mu yi wannan ba to amma Allah ya ba mu wani karfi da zamu koma baya mu gyara abin da muka bata shine karfi na neman gafara istighfari da ka tuna ka saba wa Allah Allah na roke ka duk laifin da na maka tun daga balaga ta kawo yau turan da aka bude mini fayar har zuwa yau Allah duk laifin da na maka babba da karami da wanda na sani da wanda ban sani ba da na ganganci da wanda na yi akan kuskure Allah ina roƙo ka yafe mini astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah sai yafe maka saboda shi baya wasa ba a wasa da shi ka karfi guda biyu kenan karfi na farko karfin niyya ka ce ba za ka saba Allah ba karfi na biyu Allah ya baka daman da za ka gyara abin da ka bata a baya to wannan lokaci ne aka baka dama ce kai amfani da ita kada ka tsaya ka ce sai lokacin mutuwa yayi ba wanda bai isa mutuwa ba cikin mu wanda bai iso ma ya juya ya koma balle wanda ya iso da kowa yanzu nan wani na iya faduwa ya mutu a cikin mu wannan ba abun mamaki bane an shayi awa daya zaka ji an yi awa daya ce wani ya rasu yanzu nan fa ya kira ni a waya yanzu muka yi magana da shi fa yanzu muka rabu da shi kana mamaki ashe kwanansa ya kare to haka za mu zo kullum mu zama cikin zikirin Allah cikin ambaton Allah kada mu bar lokutan musu tafi a banza mu cika su da aikin alkhairi yawan istighfari yawan salatin annabi yawan la ilaha illallah yawan karatu alqurani yawan tasbihi yawan taimako yawan aikata alkhairi shi alkhairi ko min tanganta sa kakkare na shi la taqranu min al-ma'ruf shay inji manzon Allah yace imani hawa hawa ne mafi girma daga ciki la ilaha illallah mafi kankanta daga ciki shine ka ga abin da zai cutar da mutum akan hanya ka kau da shi kusa ka gani dutse ne kaya ce kwalba ne duk wani abin da ka gani akan hanya wanda waninka bai gani ba zai zai cutu in ka kau da shi to yana cikin imani kai ko fitsari ka gani akan hanya za ka iya zuba ruwa kaga nan wanka musulmi zai taka ba zai je yayi amfani da takalminsa da najasa a jiki ba balle kuma idan ka ga kashi ko jini duk wannan ayyuka yana alkhairi wanda ana so a rika aikatawa ko nasiha idan kaga mutum ya aikata ba daidai ba kai masa nasiha wani wannan abun fa babu kyau ba kyau don haka yana da kyau mu rika taimakon junanmu wajen yi wa junanmu nasiha yana cikin sharuɗa na zaman bakin hanya annabi ya ce a daina zaman bakin hanya sabbai suka ce rasulullah ba za mu iya zama ba dole sai mun zauna a daba din nan yace to to dole ko ku kiyaye haƙƙin daba din inda za ku zauna ku ji surutu da yamma yawanci za ga waɗansu suna da wajen zaman hira majalisa to sahabbai da suna yi manzo Allah ya ce musu ku daina suka ce rasulullah malam na buddun ba makawa dole sai mun yi wannan zama mun yi hira yace to in ku haka ne to dole ku ba wannan wato majalisa ta ku haƙƙinsa haƙƙinsa daga cikin haƙƙoƙin ba za ku kalli haramun ba kada matan mutane matan mutane zo wucewa ko ƴaƴan mutane mata su zura musu idanu a ce ga matan wane ko ga ko ga budurwan wane kun kun yi haka kun sabawa zaman majalisa kuma kada a zauna a majalisa a rika cin naman wani a rika gulman wani kada a zauna a majalisa a ga wato ana aikata mummuna ba a hana ba kada a zauna a majalisa kuma ba a yi murni da kyakkyawa ba to manzo Allah ya biya musu wannan sifofi na doka na zaman majalisa to wajibin mu ne kuma mu kiyaye wannan wanda suke ganin ba mu kawai zauna a majalisa to dole su kiyaye irin waɗannan abubuwa to da haka Allah ya ƙara mana hasken mu kamar yadda da muke faɗa rabbana atmim lana nurana Allah ka cika mana hasken mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi haske yana da amfani komin yawan duhu haske ɗaya yake haska kashi shi yasa yawanci za ga duhu ya zo da jam'i amma haske baya zuwa da jam'i sai ya zo da mufradi Allahu nuru samawati wal ard haka hasken Allah shi yake haska komai dan Allah yace ya kadul barqu yaqtabu absarahum kullama adaa lahum mashawfi wa idha azlama alaihim qamu wa law sha'a Allah la dhahaba samihim wa absarihim kaga Allah ya gaya mana nan cewa idan haske ya zo haske idan ya zo na walƙiya ɗin nan da suke gani sai su yi tafiya su su munafukai kenan wato ɗan imanin da suka ɗau sano ana ganin shi a waje shine wannan walƙiya ɗin kullama ba lahu duk lokacin da ya haska musu mashaufi sai su dinga tafiya ciki wa idza azlama alaihim idan ya dauke munafirkin ya da kafircin famu sai su dakata abin da suke walau sha Allah da Allah ya so da Allah ya ga dama da za su tabiye da ya tafiyar da jinsu na zahiri kamar yadda tafiyar da jinsu na baɗi wa kuma da Allah ya ga dama da ya tafiyar da ganin su na zahiri kamar yadda ya tafiyar da ganin su na baɗi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗansu sahabbai guda biyu suna zama da manzon Allah hira su idan aka yi sallan itayi sai zo na tare da manzon Allah ba za su koma gida ba sai sun tattauna da manzon Allah saboda jin daɗin zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su biyu in dare suka tashi komawa to dukkan suna da sanduna a hannunsu dukkan su biyu sai sandunan su rika haskawa kamar yadda muke kunna toci light a da ko yadda za a kunna wayanka idan dare yayi idan suka zo mararraban su wannan zai yi dama wannan zai yi hagu to kowa sai sandar su da rika haska masa hanyarsa ya koma gida saboda me sun zauna da annabi muhammadu sun zauna da hasken annabi muhammadu sai suka ɗaya sanautan Allah ya ce musu a zahiri ma ka ga ba su tafi a cikin duhu ba balle kuma an je lahira saboda sun zauna sun yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu da shi ba ma sa son rabuwa da shi in an yi sallan isha'i kowa ya tafi gida su zai zauna kusa da Annabi Muhammad sai su tsotano wannan hasken lokacin babu torchlight babu waya amma idan suna tafiya sandunan suna haskawa kuma karka yi tsammanin sandan mutum ɗaya ne in da sandan mutum ɗaya take haskawa daga sun ji za su rabu wannan yayi gidansa wannan yayi gidansa kowa sai sannan ta dinga haskawa kamar toci to kaga kai ma idan kana so kai wannan ma'anar to ka zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ka rika yawan masa salati in kana so ka zama kana tare da manzon Allah a koyaushe to ka rika masa salati kana tafiya kana salati kuma salatin ko min gajantar salati ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim kare bar bakinka to kai ma sai ka ɗaukalo wannan haske ya zama ba za ka rabu da haske ba duk lokacin da ganka kana tare da haskenka Allah ya ba mu hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah sani Allah ala kulli shay'in qadir Allah qadirun ala kulli shay'in Allah mai iko ne akan komai shine ya ga dama yayi mutane hawa hawa yayi waɗansu muminai zalla ganin daman ne haka aka ya ga dama yayi su Allah ya sa muna daga ciki waɗansu ya yi su kafirai zalla haka ya ga dama ya yi su Allah ya kiyaye mu waɗansu kuma yi su a tsakani kamar gaske munafukai kenan su ba su ba kafirai ba a zahiri kuma su ba musulmi ba ba mu'mine ba a fadini wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka ga mu'minai sai a mu ai mun imani muna tare da ku wa idza khalu ila shayatin qalu inna ma'akum in so ke bance da kafirai yan uwansu kuma ce a ai muna tare da san kawai muna musu ba saja ne muke musu kada su gane me muke ciki to shi haka munafiki yake haka Allah ya karkata ya karkata wato mutane yadda yake so dama waɗansu yayi su ne kawai don isa su aljanna fariqun fil jannati Allah ya samu ne wa fariqun fil sa'iri waɗansu kuma yayi su ne kawai don isa su a wuta haka inna Allah sani Allah ala kulli shay'in qadir yana da iko akan komai kuma shi Allah shi zai tambaye ka me yasa ka aikata kaza me yasa kuka yi kaza ai na ce kar ayi kaza na ce aikata kaza abin da nace aikata ba ku aikata ba abin da nace ku bari ba ku bari ba shi zai tambaya amma ku ba ku sai ku tambaya ba shi Allah fa'alul lima yuridu ne abin da ya ga dama yake aikatawa kuma la yusalu amma yafal ba wanda yace Allah dan me yasa kai haka wa hum yusaluna amma ku fa idan kuka yi sai an tambaye ku Allah ya ta ya ba mu iko mai da jawabi a duk lokacin da za a yi mana tambaya muna roƙo Allah ya ba mu aljanna babu hisabi babu hukuma dan annabi Muhammad يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وإنزو أنقونا بيان منافقين wajen ayoyi guda goma sha uku suka yi mana bayanin su wane ne munafikai an gama bayanin su yanzu kuma za a ɗora Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane nan wannan ayan za ta yi mana maganan la ilaha illallah ne inda ana magana da mutanen makka ne duk inda ka ji Allah ya ce ya ayyuhan nasu alqur'ani yawanci takan zo ne a surorin makka ko kuma akwai waɗansu surori ana samun waɗansu ayoyi na makka amma suran ta madina ce kamar wannan suratul baqara suran ta madina ce amma ka ji ayyuhan nasu anan yawanci kuma in ka ji an ce ayyuhal ladina amanu to ayoyin da suka sauka a madina ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane Allah yana kiran mutanen duk duniya gaba daya inda ana yi da mutanen makka ne to sakon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa ga duk duniya ne yana cewa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira haka Allah ya aiko manzon Allah ne zuwa ga duniya gabaki daya ba kamar sauran annabawa ba sauran annabawa kam dukkan su ana aiko su ne zuwa ga mutanensu su kowane annabi ana aiko shi ne wali kulli qaumin hadi ko su mutane suna da mishriyar da su ma'ana suna da annabin su wa ila adin akhawun hudan wa ila samuda akhawun salihan wa ila madyana akhawun shu'aiban to kowanne haka Allah yake aiko su zuwa ga mutanen su amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi Allah ya aiko shi ne zuwa ga duniya gabaki daya sallallahu alaihi wasallama to nan Allah yana kiran duniya gabaki daya ya ayyuhan nasu ya ku mutanen duniya ubudu rabbakum ku bautawa Allah ubangijinku shi kadai kada ku bautawa kowa tare da shi kaga nan ana maganar tauhidi kenan maganar la ilaha illallah ake yi anan kadai ta Allah a kadai ta Allah wajen bauta kada ka hada wa Allah tarayya a wajen bauta shi yi wa Allah tarayya yana cikin manya-manyan laifuka a cikin manya-manyan laifuka guda bakwai da manzon Allah ya faɗa saboda mubiqatin na farkon su yace al-ishraku billah yi wa Allah tarayya ba ba ba a yi wa Allah tarayya kuma duk laifin da mutum yake yi komin girman laifin in dai ba shirka yake yi ba to wannan idan ya mutu baka yi saka ce komai a kansa ba amma idan mutum ya mutu yana mushriki yana bautan gumaka to wannan kam in ka ga dama za ka yi ce masa dan wuta saboda Allah ya ce duk wani laifi yana yafi amma ban da ya masa tarayya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha'u kowane irin laifi ko min girman laifin Allah in ya ga dama zai yafi amma ban da yi masa tarayya to kaga malamai da suka kasa shirka din gida uku akwai shirkun jaliyun shirku bayyananne akwai shirkun khafiyun akwai shirku boyayye akwai shirkun akhfa akwai shirku mafi buya shi shirkun jaliyun shine kafiri wanda yake bayyane wanda yake cewa Allah uku ne ko wanda yake bautan gunki ko wanda yake cewa ba Allah wannan ka kafiri ne bayyananne kowa ya sani ba rudani cikin lamarinsa to wannan shine shirka wanda yake bayyananne akwai shirkun khafiyun shi kuma shirka wanda yake boyayye wanda yake boyayye shine mutum zai ce yau wato ko ya ce misali mutum ya ce da ba dan wani ba da abu kaza ya same ni ko da na samu kaza ko mun san cewa Allah ce yake yin komai ba wanda yake da tasiri ba wanda yake yin komai kar ka yadda wani na tasiri a rayuwanka in ba ubangiji ba wannan wai nau'i ne na shirka amma boyayye ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci ba wanda yake fitar da mutum daga musulunci shine shirka na cewa Allah uku ne ko Allah na da abokin tarayya ko alloli biyu ne ko alloli suna da yawa to wannan shine shirku bayyananne amma shirku boyayye shirku boyayye shine wanda yake cewa misali ka ce na dogara da Allah da kai na dogara da Allah na dogara da kai kaga wannan shirka ne shirka ne amma boyayye ne me ya kamata ka ce na dogara da Allah sannan kuma na dogara da kai dole sai ka kawo kalman sannan summa kenan in baka ce sannan ba ko da larabci kake magana tawakkaltu ala Allah wa alayka to in ka bari haka kai shirka sai ka ce tawakkaltu ala Allah thumma alayka na dogara da Allah sannan kuma na dogara da kai to in ba kawo kalman sannan din nan ba to ya zama shirka amma shirka ba wanda yake fidda mutum daga addinin musulunci ba shirku ko mafi ɓuya shirku mafi ɓuya shine misali wani abu ya same ka ai yau da ba don wani ba da na shiga uku wannan shine shirka mafi ɓuya yau ko da barayi da suka shigo gidanka da daddare suna hayya hayya suna kokarin shiga sai ga police ko waɗansu jama'a suka suka taimake ka ko innan barayi suka tafi sai kai ai jiya da ba dan police sun zo gidan mu ba da barayi sun mana barna kaga wannan shirka ne sai dai ka ce kai jiya kam Allah ya taimake mu Allah ya turo mana gudunmawa da ba dan Allah ya turo police ba ko waɗansu jama'a ai da mun samu da mun halaka jiya ko da abu kaza ya same mu amma in kai tsaye kawai kace ai da ba dan police ba jiya ko da ba dan kare ba jiya da abu kaza ya same ni shikenan kai shirka amma wannan shine shirka mafi kuya to abin da ake so duk abin da za ka yi ka tabbata Allah ne yake yin komai shi yake yin yadda yake so naka shirka abu ne wanda yake kyau haka bayi da kyau haka malamai so suka san shirka din sai sai Allah ne ce ya na so budu rabbakum allazi khalaqakum ku bautawa Allah ubangiji wanda ya halicce ku ana tuna maka fa da babu kai Allah ya yi nimarsa daga cikin nimarsa ya dauko ka daga babu ya kawo ka akwai kuma bai nemi kai maka komai ba sai lokacin da ka bambance daɗi da rashin daɗi sai lokacin da ka girma ka balaga sannan aka bude maka fayil والذين من قبلكم kuma Allah nan ya halicci fa waɗanda suka zo ma kamun ku ba wai ku kaɗai ba kuma Allah ya haka ne la'allakum tattaquna saboda ku ji tsoronsa ku san cewa akwai shi shi Allah din nan abun tsoro ne ai Allah ko bai ce a ji tsoronsa ba Allah wajibi ne a ji tsoronsa saboda tsoron Allah idan Allah ya baka tsoronsa to ya gama maka komai duk abin da kake so a duniya in ka ji tsoron Allah to bukata ta biya ilimi kake so ka ji tsoron Allah zai baka wattaqullaha wa yu'allimukumullah ka shiga cikin talauci mai tsanani ka ji tsoron Allah Allah zai baka dukiya ka shiga wata damuwa ka rasa yadda za ka yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to haka ake so mutum ya zama wajen tsoron Allah a ranar lahira in kana so ka samu aboki to ka zama mai tsoron Allah sai ka samu aboki zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani sahabi ya halarci fadar manzon Allah sai ji manzon Allah yana magana akan tsoron Allah sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani tsoron Allah me tsoron Allah shine ka aikata abin da Allah ya ce ka yi ko kai kai ka danka ko a cikin mutane ka bar abin da Allah ya ce ka bari ko kai kadai ko a cikin mutane wannan shine tsoron Allah to da ji wannan wa'azi ko manzo Allah ya ce idan ka ga abu a cikin halal wato ka ga abu cikin haramu hannunka zai iya kaiwa kai amma haramun ne sai ka haƙura ka ji tsoron Allah to Allah zai dawo maka da wannan abu a cikin halal Allah ya ba mu ikon haka wannan sahabi sai ya ji wannan wa'azi sai ji wannan nasiha daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai a ranar da daddare yunwa ta dame shi ya rasa yadda zai yi yana jin yunwa ya fita yana neman abinci sai ya ga wani gida a buɗe sai ya shiga sai ya shiga sai ya fada a cikin sai ya saba sai ya ji abinci ya ji abinci kuma ga yunwa ya dame shi ga abinci sai ya tuna wa'azin manzon Allah na jiya manzo Allah ya ce idan ka samu abu cikin haramun kai hakuri Allah zai dawo maka da abin cikin halal ce kai na hakura bari je in kwanta yunwan ta kashe ni ya hakura ya tafi yana tafiya da yake duhu ne ba irin da bane yana lalibin koban da zai fita sai ya fada wani daki sai sai kullu da akwati sai ya shafa ya shafa ya ji kudi ne yace wannan kar ai bukata ta biya an fi karfin yunwa daga nan sai ce to amma ai shi ma hukuncin wancan ya kama shi shi ma wannan ba halaliya na bane ba halaliya na bane ba halal bane haramun ne kuma ga abin da manzon Allah ya faɗa in ka ga abu cikin haramun ka tsoron Allah ka bari Allah zai dawo maka da cikin halal yace wannan ma an bar shi ya je yana kokarin fita sai yayi tuntube da gado sai ya fada kan gado yana fadawa sai ya ji mace akai ya ta ba ta kai wannan kan ba zai bari ba sai ce ka ai shi ma wannan hukuncin ya kama shi shi ma haramun ne ba kyau sai ya watsar da lamarin duka ya fita sai je kwaya da yin wasa bawan Allah gari ya waye fadar manzo Allah ta cika sai wata baiwa Allah ta zo sai sallama ta ce ya rasulullahi tunda wani mijina ya yi shahada tare da kai a wajen jihadi da na ce ba zan sake aure ba amma yanzu zamani ya ɓaci jiya da ba dan Allah ya kare ni ba to da wani mugun abu ya same ni haka ya sallah na zo ka aurar da ni annabi sallallahu alaihi wasallam kun ji abin da ta faɗa sai eh akwai mai bukata sai mutumin nan naje ya daga hannu ya rasulullahi ni ne shikenan sai aka daura masa aure da ita kaga abincin da kuɗin da matan duk sun zama nasa saboda me saboda ya ji tsoron Allah in kana in kai tsoron Allah kuma duk lokacin da kai ibada Allah zai karba babu ba sharadin cewa idan kai ibada Allah ya karba salatin annabi ne kawai yake da wannan amma banda shi ba wata ibada take da wannan garantin to in kana so ka samu wannan garantin ka zama mai tsoron Allah inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqina Allah ya sa mu cikin bayinsa masu tsoro Allah ya ce la'allakum tattaquna nayi muku haka ne saboda ku zama masu tsoro na Allah ya ba mu tsoronta
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء إياء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da yi mana bayanin ni'imomin da ya da yi mana Allah ya ce mana mu bauta masa ya gaya mana shi ya halicce mu shi ya halicce waɗanda suka zo kafin mu sai ya ƙara mana wasu nimomin a nan wanda ya yi mana ya ce Allah yi ja'al lakum ladda firashan Allah nan dai da za ku bauta masa shi kaɗai wanda bai kamata ku masa tarayya ba ya waje ba ku nisanci wa Allah tarayya shine allazi wanda ja'al lakum ladda firashan shi ne fa ya shimfiɗa muku wannan ƙasa da kuke takawa ku tona ku yi gini ku tona ku yi bito duk Allah shi ya muku wannan Allah ya ce mana a Allah ya Allah kuma farashin shi ne ya sanya musu ya sanya muku ƙasa ƙasar nan ya shimfiɗa ta kamar tabarma haka Allah ya shimfiɗa mana ita ya kakkafa duwatsu saboda su rike ta Allah ya lafa da farashin wasu sama'a bina'an sama kuma Allah ya gina ta amma halakar samawati da gairu amarin saraunaha ga sama a gine Allah ya ce ba tare da kun ga gifikai ba yanzu ko wannan masallaci da muke ciki ga gifikai muna ganin shi ya rike rumfan masallacin amma sama ga ta nan a shimfiɗe ko ga ta nan ta yi mana rumfa amma Allah ya ce ai ba ga wani gishiki da yake rike sama ba ko mun taba ganin wani gishiki yana rike da sama mun taba gani sama ta tsage tana neman gyara ai gini idan yayi shekaru za ga ya tsage nan yana neman a gyara nan nan yana yoyo in ana ruwa amma ban da sama dan haka Allah ne ya shimfiɗa mana ƙasa saboda ni'ima mu amfana da ƙasa duk abin da yake cikin ƙasa Allah ya mana shi don mu amfani da shi tsire-tsiren da suke fitowa da ƙasa suke ma'adinai da suke cikin ƙasa dukiyar da ake samu da cikin ƙasa duka Allah ya mana ne saboda mu amfana da su Allah ya lafa da farasha wa sama'a bina'an kuma ya mana sama ya yi mana rumfa da sama ko bai bar mu haka ba ya ƙara wata niman wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar mana da ruwa daga sama wannan ruwan da yake saukar da shi yake wa akhraja bihi min as-samarati da wannan ruwan ne yake tsirar muku da tsire-tsire na ƴaƴan itatuwa yake fitar muku da su kaga wannan duka ni'imomi ne Allah yake gaya mana wanda ya mana rizqan lakum Allah yake na muku wannan ne saboda saboda wato arziki ne wanda na yi muku Allah dama ya ce mana wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ai arzikinku yana sama da abin da aka yi muku alkawari don haka Allah nan wala ta jawo lillahi andadan Allah nan wanda ya muku wannan nima ya dauko ku daga babu ya kawo ku akwai ya da ku da wanda suka zo kafin ku ya shimfiɗa muku ƙasa da albarkatun da suke cikin ƙasa ya yi muku sama da, da albarkatun da suke suke kunshi a sama sannan kuma ya ba ku tsire-tsire ya saukar muku da ruwan sama daga sama shi ne za ku sa masa tare za ku za ku za ku sa mishi abokin tarayya Allah ya ce wala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiya Allah baya son kini kada ku sa ma Allah kini wato wato kishiya ya zo a hadisi a'zamu dhanbi an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka manzo Allah ya ce mafi girma daga cikin laifuffuka shine ka sanya wa Allah kini bayan shine ya halicce ka lokacin da zai halicce ka ai shi kadai ya halicce ka ba tare da wani ba to dan me kai yanzu zaka bauta mata sai ka masa tarayya da wani ko ka yi riya za ka yi abin da duniya za ta ji ta faɗa ba za ka yi dan Allah ba wayannan alamomi su ne suke gwada cewa akwai Allah Imam Malik an tambaye shi ko Imam Abu Hanifa sun yi a wato munajati ko munazara da waɗanda suka ce babu Allah sun tattauna da shi suka ce babu Allah ce babu Allah ye to a sa ranar da za a je a tattauna a gaban mutane a tabbatar da wannan magana to da aka yi wurin zama aka yi da za a zauna da lokaci da za a haɗu abu ne ba sai jinkiri bai zo ba bai zo da wuri ba sai ya zo a makare har an fara cewa shi kenan abu ne ba yi da hujja shi yasa bai zo ba ana kokarin za a watse sai ga abu ne fa ya iso abu ne fa ya baka zo da wuri ba yace ai abun hawa ne na rasa na zo daidai bakin kogin Dijila sai ina neman abin da zan hau in tsallako ruwa sai na ga wata babban bishiya ta rushe kanta ma'ana ta tare kanta ƙasa ta saukar da kanta ta gyaggyara jikinta sai da kanta kamar kwale-kwale ta gyara katakon aka ta haɗu nan da nan ta mai ta kamar jirgi ko kwale-kwale ta ja kanta ta shiga cikin ruwa sannan sai na hau na zo sai ha ba abu hanifa da za ka yi wannan maganan abu hanifa ya ce to ba ku yadda bishiya za ta yi wannan ba amma yanzu yadda dare da rana yake zuwa safiya wato lokacin hunturu lokacin zafi yadda abubuwan nan suke juyawa sai ku ce za su yi kansu ga jirgi nan bishiya ba ta yi yin jirgin ruwa ba sai wannan wato sa wato wannan duniya yadda take juya wannan ta yi kanta to sai yan kallo suka ce lallai abuwa ni fa shine mai gaskiya akwai Allah in babu mai juya waɗannan abubuwan ya za su yi shi haka da kansu imam malik ya ce mana ai abin da zai tabbatar mana ma akwai Allah ai bai wuce lugogin mu ba wato maganar da muke yi wannan yana magana da Hausa wannan yana magana da Fulatanci wannan da Barbarci wannan da Turanci wannan da Larabci wannan da Faransanci wannan da Geranci wannan kowa da irin yarensa wani ko baya jin yaren wani wannan kawai ya isa mu san cewa akwai Allah ubangiji kuma da kalolinmu wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani siriri haka dai kowa da irin yadda Allah yi muryoyinmu daban-daban wani muryarsa babba wata siririya da ƙara ma ƙaran abubuwa ko kiɗe-kiɗe za ka ji ƙaran wannan abu daban wannan ƙaransa daban yace wannan kawai ya isa mu san akwai Allah imamu shafi ko yace mana abinda za mu gane cewa akwai Allah da shi ai bai wuce tsire-tsiren da Allah ke tsiro mana da su ba tsire-tsire ne mu mutane za mu ci wannan abincin ya gina mu waɗansu kwari kuma idan suka ci wannan irin zuma sai su fitar da zuma mai zaƙi akwai wasu dabbobi su kuma idan suka ci turare suke fitarwa akwai wata dabba kashin da turare ne waɗansu kuma in suka fitar sai ya zama kashi ne na banza waɗansu kuma idan suka ci suka fitar sai ya zama magani kamar kashin raƙumi to ya fita irin wannan kuma duk abu ɗaya ake ci duk abin da ƙasa ta fitar ake ci wani ka cika rayu wani ka cika mutu kuma duk ƙasa ne ya fitar to wannan zai yana gwada mana cewa akwai Allah shi ko Imam Ahmad ibn Hanbal yace yace wani abu ne za a ganshi ta waje kaman azurfa ta cikin ko kaman zinariya baya da kofa baya da komai sai wani lokaci ko sai ga ya tsage kaman katanga sai ga wani abu mai rai ya fito a ciki me wannan kwai yace kaman kwai kwan dabba ko kwan tsuntsu ai za a ganshi bai da kofa ko yana da kofa haka za a ganshi a mulmule ba wata kofa ana nan ana nan ana nan wata za ga ya tsage sai ga abu mai rai ya fito a ciki ai wannan kawai yake gwada mana akwai Allah subhanahu wataala don haka kada ka sanya kada kai wa Allah tarayya wala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamuna tare da kun sani ma'ana kaga nan a cikin rashin sani ake yi wa Allah tarayya to kaga wajibi ne ka je ka nemo ilimi ilimin da zai bambance maka yi wa Allah shirka da kuma kauce wa shirka wa Allah da haka dole ne mu tashi mu nemi ilimi mu sa yaranmu a makaranta su yi karatu wannan wajibinmu ne yana cikin abubuwan da za a tambaye mu a lahira ilimin da ka sani to in baka je ka yi ilimin ba sai ya za ka yi ka bada amsa wala ta jawo illahi andadan kada ku sanya wa Allah kini kishiyoyi ku yi ku yi masa tarayya wa antum ta'lamuna alhali kun sani
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن كنتم في غير مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ونن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأن لا إله إلا الله كنا wannan da zamu karanta a yanzu wa in kun wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin mithli wa dushu adakum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu wannan kuma muhammadur rasulullahi sallallahu tunda mun an kada shi Allah Allah ya ce wa in kuntum fi shakkin in kun kasance kuna cikin shakka ko kwanto mimma mimma nazzalna ala abdina cikin abin da muka sassaukar wa bawanmu وإن كنتم في شك مما أنزلنا مما وإن كنتم في ريب مما نزلنا idan kuka kasance cikin shakka wato kokanto cikin abin da muka sassaukarwa wato bawan mu abdina wa in kuntum fi shakki fi raibin mimma nazzalna ala abdina mimma nazzalna ala abdina sun kuka kasance kuna cikin kokanto a cikin abin da muka sassaukar kin an ce nazzalna wato sassaukarwa tunda alkur'anin nan ya sauka ne cikin shekara 23 ya sauka ya fara da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam aka rufe shi da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffi kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna shekara 23 Allah yana saukar manzo Allah sai sa alqur'ani nazala munajjaman ya sauka ne gurgudun yadda ake bukatarsa sassaukarwa ala abdina akan bawonmu Allah annabi sallallahu alaihi wasallam dadin wannan kiran Allah yake masa in Allah yake masa bawana ya fi jin dadi akan yace ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyyu ko ya ayyuhal muddassir wannan duk ana koya mana ne amma idan yace bawana manzo Allah yana jin dadi masa Allah yace bawansa yace abdina bawanmu inji Allah nun nan nunul azamati ne ai ko ba sarake yace kai ba mu son wasa nan ba ai mana wasa kaga shi kadai ne amma yana cewa ba ai mana wannan shi ne kyautar nunul azamati wato nunun ne na girma balle Allah da kansa sai ga yake abdina bawan mu ba wai yana nufin su allolin suna da yawa bane law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata da kasan ta lalace inda an ce akwai Allah zafi wannan sa ce akwai Allah zafi akwai Allah sanyi in Allah zafi yayi nasara akan Allah sanyi sai ayi zafi in Allah sanyi yayi nasara akan Allah zafi sai ayi sanyi in Allah damina yayi nasara akan allolin sai ayi ruwa to wannan ba haka bane Allah shi kadai ne wahdahu la sharika lahu wannan suka ce wa qala Allah la tattakhizu ilahayn ithnayn wannan suka ce Allah ya ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha to duk dai wa min la illa ilahun wahid Allah shi kadai ne baya da abokin tarayya baya da aboki baya da kawa baya da abokin tarayya sai ka ji an ce abduna kai tsammanin allolin da yawa Allah shi kadai ne wannan nurin ne na girma Allah ya ce fatu bi suratin in kuna shakka akan abin da manzo Allah zai da shi na alqur'ani to ku zo da irin sa mana ai shi ma balarabe ne yadda yake balarabe kuma haka kuke larabawa yana da fasaha kuma kuna da fasaha ku kawo irin sa fatu bi suratin min mithlihi ba wai alkur'anin gaba ɗaya ba alkur'ani sura ɗari da sha hudu ne an yafe muku kada ku kawo ɗari da a wani waje Allah ya ce bi ashir suwarin ku kawo surori goma so gagara to nan sai aka ce ku kawo sura ɗaya ma min mislihi ku kawo irin alqur'ani kwatan kwatan sa in za ku iya wa du shuhadaakum kuma ku kirawo masu karfafa ku su taimake ku saboda ku kawo irin alqur'ani ai Allah ya ce qul la yajma'u al-insu wal jinnu ala an yatu bi hadha al-qur'an la yatu bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira Allah ya ce ya rasulullah ga ya musu su kwantar da hankalinsu da mutane za su taru su haɗu da aljanu akan su zo da irin alkur'ani ba su zo da shi ba ba za su iya wasu makwantar da hankalinsu duk da akwai da suka yi annabcin ƙarya irin su musaila mutul kazzabi irin su akwai wata mace ita ma ta yi ƙaryan annabci wai ita ma annabiya ce suka zo da jama'ar ta da jama'ar musaila mutul kazzabi wai za su za su yi yaki annabi da annabiya sai suka ce kafin a yi yakin ya kamata da annabi da annabiya su je su gana saboda ko za ko za samu sulhu suka shiga su biyu da annabi da annabiya suka lalace sai kaga wannan yana gwada mana cewa dama abun nasu ƙarya ne a fili kenan tunda ai annabi baya sabo amma su suka je suka yi lalata wai annabi da annabiya to kaga wannan akwai wanda suka yi ƙaryen annabci suna da yawa amma babu wanda ya yi yunƙuri zai kawo kucin-kucin alkur'ani sai mu sai lamar kabza shi ya yi ƙoƙari zai kawo kucin-kucin alkur'ani shi annabi sallallahu alaihi sallama shi a dangin larabawa mudar ne shi kuma mu sai lamar kabza da rabi'a ne amma saboda son zuciya irin na ɗan adam aka tambayi wani mai bin musailama sai yanzu kai dan Allah yadda Muhammadun nan yake ya zo mana da gaskiya daga Allah alkur'ani ne yana gaya mana abin da ba a yi ba da abin da aka yi da abin da zai zo nan gaba duk alkur'ani ya ba mu labari na gaskiya amma kai ka dinga karɓar labari na tatsuniya daga musailama kana ganin ya fi na muhammadu to sai ya yi abin da Allah ya hana ta'assubanci sai ya ce wai shi makaryacin rabi'a ya yi masa mai gaskiyan muba kaga shi ma ya tabbatar da musailama makaryaci ne kenan haka musailama har ya tura manzo Allah takarda ya rubuta yace daga musailama manzon Allah zuwa ga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko mu cikin kasa ya raba kasan gida biyu ya baka rabi ka kula da shi ya bani rabi in kula da shi amma ku da yake Quraisha masu danniya ne sai ka danne ka ce duka Allah ya koka ciki annabi yace a bashi amsa aka rubuta daga Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga musailamatul kazzabi tun daga nan sai zama makareci har bayan duniya har zuwa yanzu ana ce masa har gaba da gobe ana kiransa makareci daga nan ya samu wannan suna ila musailamatul kazzabi amma ba'du fa innal arda lillahi yurithu man yasha min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin yace bayan haka wato baka da ko yana yake da wani sanda haka karami yace ko kaman wannan sandan baka da rabo a cikin annabci na dama je na yi mafarki ga wasu munduyoyi manya-manya kamar na zinariya ko na azurfa da na zo kusa da su sai na hure ya suka zama toka ashe dama kai ne da haka Allah ce ke gadar da ƙasa kuma bai gadar maka ba bayan Allah yi ta man yasa min ibadi ga wanda ya ga dama yake gadarwa wal aqibatu lil muttaqina karshe ne kyau na masu tsoron Allah annabi ya tura masa da wannan amsa shi musailama duk da haka bai haƙura ba ya ja gefe idan ya yi da sahabi da ya ka saukar mai gidanku an saukar masa da hawi sai an saukar masa da alƙur'ani da ya ka saukar masa misali ya karanta masa fasdabi masu umar وعارض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلم سيجد أكي قالت يكرك أكنسا لما أنسى وكرمين إلهون فقد أنزل إليه مثلها يا ضبده بنت دبعين قنتا قنقين أسفلك أعلاك في الماء وأسفلك في الطين لما تدبرين ولا شرابة النعيم يا قعدوا ɗan kwaɗi guda biyu kina na kina na cikin ruwa samanka yana sama rabinka na tabo rabinka yana sama baka gurɓata ruwa baka hana amfani da ruwa shikenan maganar ta kai wanda lokacin da Allah ya kuka da fazzabi ma tumar saboda cikan balagar kalman sai da wani balarabe ya fadi da annabi ya fazzabi ma tumar kawai sai ya fadi saboda cikar balagar kalma amma shi da yake kwado ne sai maganar su ya kare akan kwado ya yi da wani ya karanta mata bismillahir rahmanir rahim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmim bi hijaratin min sijjil faj'alahum ka'asfin ma'kul sai ya girgiza kai ai shi ma an sauka masa da irin wannan alfilu malfil lahu zanabun yasir wa khurtumun tawil inna zalika min khilqati rabbina laqalil duk maganar sai ta kare akan giwa ya giwa dan giwa mai gajeren bindi mai dogon baki shike nan da maganar ta kare sai wani mawaki yana cewa wa hal yuqasu zabi inna allaha ya'muru bil adli wa ma talaha shin zai kiyasin irin wannan maganganu na banza na musailamatul kazzabi da yake yi da irin abin da Allah yake faɗa wannan wanda suka yi karyan annabci kenan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuntum fi rayb ma nazzalna ala abdina fatu bi surati in kuna shakka da abin da manzo Allah ya zo da shi ku kawo wani sura mana mai irin sa ai kuma larabawa ne kaman shi ku dushe da ku ku kawo mataimakan ku su taimake ku kowane irin halitta ne zo su taimake ku in za su iya in kuntum sadiqina in daga gaske kuke yi za mu dakata nan sai mun zo za mu daura daga inda muka tsaya abin da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa abin da muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu ya ji kan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya saka alkhairinmu da alheri kasan mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da cigaba Allah ya za a mana shugabanni na gari na'am to
da na'am
ya tambaya tambayin da yi na tafi a ayar da kuma hadisi da shafin da kuma da amma ya tafi da kuma da wani abu ba mutu da shi yin zai mashi zai kansu zai kuma zai kansu wani abu da zai ai ba ba a soke alqur'ani shi shi alqur'ani ba a soke sai dai ka kewaye shi in bai daidai ba amma ba a soke alqur'ani بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدر العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم